da ya kasance kowanne akwai irin amfani shi da zai kai yi zai maka amfani rayuwarka zai maka amfani in kuma ka je yadda ya kira da hukuma zuwa ga Allah shi ma zai yi tafi da zai muna fata Allah ba ta tafi da mana kuma wani shi da shi da ta kai kai wanda ya ce bismillahir rahmanir rahim al-muqaddima yace inna alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد ذلك ما سمعت التفريق كتب قال جوانا والشعب كرا وضبط هذا سنة النبي من النبي صلى الله عليه وسلم إذا لا أقار ولا أقار الإنسان ضد فتن شون باجي لسرين أبين دي كثيرا شين يهود الله يهوديا الله يجنجنا الله يأبين شيء الله يجنجنا amma kuma cikin mustahabbai cikin sunnoni shi ne mutum ya kuma da hada domin ita ce wacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi dinta a cikin wato al'amuran da yake kullum idan zai bayani ko zai daura aure ko zai kulle yarjejeniya ko zai kulle kasuwanci ko zai sulhu ko wani abu mai kama da haka annabi na yawan amfani da wannan kalmomi masu albarka masu alkhairi waɗanda suke cike da tauhidi suke cike da godiya ga Allah suke cike da neman gabar Allah suke cike da neman tsari daga sharruwa na sarari da na ɗari waɗanda suke fitowa daga bawa kai tsaye da waɗanda suke fitowa daga sauran ababen halittu waɗanda suke kewaye da kai da waɗannan kalmomi ne masu kyau masu albarka ya dace kowane musulmi ya san su ya kiyaye ya rika aiki da su lokacin da zai gabatar da wata magana ma ya ce ba za ni ke risalatu muktasaratu fi wadatin nabi sallallahu alaihi wasallam fi wadatin nabi karim wa rasul azim sallallahu alaihi wasallam ya ummati ya ce wannan wata taitacciyar wasiƙa ce ko ita taitacciyar wato rubutu da taitacciyar rubutu wanda yake bayani a cikin kwankwanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne annabiyul karim annabi mai girma wa rasul azim manzo mai girma alkarim mai karamci al'azim mai girma wannan yana bayani akan irin kwankwanin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ga al'umma har yake bayyana fiha yake a cikin wannan ɗan littafi na yi bayani da can takaitawa kula kwata na sarin da yake sallallahu alaihi wasallam a takaitan takaitawa na yi bayani na saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wuri da yake na yi bayani akan haihuwarsa ko wazifatu na yi magana akan aikinsa wani kitabu na yi magana akan kokarinsa wa jihadu da jihadin Allah sallallahu alaihi wasallam وخير أعماله تمضي الخير ثم يتشاء كما النبي صلى الله عليه وسلم وهو جاءه وهو جاءه في أمته وكما كان يجري فوقانا لأمة في عرفات أخير عرفات أعيش فتن دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنى بإذن يجري فوقانا لأمة أشكر منى والمدينة لكن كتولي يرقي لمن قال له ما سمي المدينة وهو جاء بالحياة لكن يجب من الله لمن قال له النجوم والأموال يجري من قال له الحكوم وهو الطيار في تلك المواضع ومن أتاه إلى المنصور لمن الله يعود الناس ثم بداية مرض فإننا تتبع أكثر فرضا إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتغاله لكي يجر في هذه النعمة الثانية وهو طايع لكي يغطي يده كريم أمته إلى الأمة لوكسن الحجاج والمطلب صلى الله عليه وآله وسلم وهو gwada kuma na kawo in yadda ban kwana da al'umma a ƙarshen rayuwa na bugari inda tsibaru a lokacin da ya bugar da ramaduwa sallallahu alaihi wa sallam wasu yawo da rabin al'ala na kawo yadda manzon Allah ya karɓan Allah ya sadar da shi da tawada madaukakiya lokacin da mutuwa ta zo wa annahu ma shadida na kawo bayanai wanda suke nuni akan cewa mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shahada ce wa musibatul muslimina bi mawt na kawo bayani akan irin wato katafariyar falaji da musibar da al'ummar musulmi ta mata ta sanadiyar mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa mirasu na kawo gadon da Allah ya ake da aka raba ina aka ce da wa da wa da wani da gadon kun ma hukuka wannan nayi bayani a kan hukumar Annabi sallallahu alaihi wa sallam ala ummati a kan ummata wa batarta durusa na fadi darusa wa fawaid da fa'idoji wa iba da ababen ruwa wa iba da wa'azuba المسمى قالون الرئيسية وتساقوا في آخر كل مرحب أترشم قوة لبنيتين لنكاو هناك وجرد لفائد لذلك أمبانا من هذه المبادئ لتشمع لنا منظر من النجاة قال يشوى الله أفضل الله كأيه أن يجعله عملا مقبولا Allah ya karɓi wannan aiki a matsayin karfafi na ta Allah ya sanya shi ne amfani ni gare ni ni kan kai na wa ikhwa na muslimi da sauran ɗan uwana wa inna huwa min zalika wal qadru alayh Allah shi ne mai cikin haka kuma shi ke da iko a kan haka wa an yu'allima na jami'an ma yanfa'una Allah kuma ya ilmantar da mu abin da zai amfani mu ويوفق جميع المسلمين الله يرضى فيكم منكم تتكر الى الابتداء بهدي بهدي سيد المرسلين وتمكن الشريعه بالشريعه محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الله يسير على ذلك وسلم وكم بار الله ومن ظن وخيرته ومن تفقد من خير أشكي الكتب الكتاب ديننا وإيماننا وقلنا كما أنجبنا وقوتنا كما أجبوين وحبيبنا مطلب محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا wannan shi ne mukaddimar shi ma da ya rubuta ya rubuta wannan mukaddima tun shekara ta dubu da ɗari hudu da goma sha shida yanzu muna dubu da ɗari hudu da arba'in littafin kenan ya rubuta shekara ashirin da wani قال المرحب الأول بنتي نفره ولاقة نفسه ووظيفته صلى الله عليه وسلم ذاك أو بيان أن سنة الشهوة نفر من الله صلى الله عليه وسلم ثم أيك أيك من الله عليه وسلم هذا هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد ابن عبد المناف ابن حسين ابن كلاب ابن مرة ابن كعب بن لؤي بن طارق بن سير بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدرسة بن إلياس بن مطر بن نظار بن معد بن عدنان wannan shi ne na saman shi ma da ya kawo har yi zuwa da alina na annabi sallallahu alaihi wa sallam mun sani cewa na saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato tana da hawa uku akwai hawa ta farko wacce take wani ittifaqi ne cewa wannan nasaba tabbas haka ne babu wani abin da ya wanda ba malamai ba su shi ingantattun riwayoyi sun tabbatar da wani to ita ce daga kan shi annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa adana wannan nasara ce tsarkakakkiya tsarkakakkiya wacce take ba wata shubha a ɗari bisa ɗari a kai to amma daga kan adina zuwa annabi isma'il to shi kuma wannan an tsari mai ma'amma da mutane ne da ka wannan ba za ka je ka shi ka cike ta wannan nasara ɗari bisa ɗari zuwa annabi isma'il daga kan annabi isma'il har zuwa kan annabi Adam shi kuma ban kaura da gani da yawa da yawa sai a kai da haka nasabar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana da matakai akwai wanda yake ittifaqi ne hanyar da haka duk malamai sun karɓa kun da lalle wanda nasaba haka babu wata shawara babu wata fara sai ba sai a ciki babu wata kare-kare kusan da kan yake shi ne daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa adana amma daga kan adana zuwa annabi Isma'il to ba ka isa ka bi shi shi kace da yin sai ka kai akwai yuwan canje-canje akwai yuwan kare-kare akwai yuwan rage-rage akwai yuwan an canza abubuwa da aka kawai sai dai kana iya ji da kulli amma tabbatar da cewa tabbas ake babu wannan hadisi babu wannan tabbata amma daga kan annabi Isma'il zuwa annabi Adam akwai malaman da suke cin da tarihi dan wani annabi Isma'il dan annabi Ibrahim annabi Ibrahim dan wani annabi wani dan wani wani dan wani wani dan wani har sai ku dangana da annabi Adam shi kuma wannan rukani da yawa ya yi isra'iliyat waɗansu labarai da yahu tunda haka aka ta kawo daga kan annabi isma'il zuwa annabi ibrahim to kaga annabi ibrahim ai an yi tarayya a wannan saboda yahudu su ma suna da na annabawan su suna da alaƙa da annabi ibrahim daga nan suka ta kawo su tayi to ai annabi ibrahim shi wani ne ya yi wani wani ne ya yi daga nan aka kalla da kan to wannan ba shi da wani asali kuma sai da shi ba zai amfani da kai da koyi ba cutar da shi ba zai jayi da kai amma dai da kan annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa adana wannan ingantacciyar ingantaccen gari ne babu wata babu a kai kamar yadda malamai suka yi bayani ما يجب عليه الصلاة والسلام من قريش وكان صلى الله عليه وسلم إلى يجب سبيل قريش وقريش من العرب ثم قريش ولا رضوان كان تبيع لا رضوان كان تبيع والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام على نبينا أفضل الصلاة والسلام شيخنا النبي إسماعيل يا كان نصر النبي إبراهيم gabakirin ya ganin Allah a tabbata da mu. Wato larabawa sun kasu kashi larabawa sun kasu kashi akwai larabawa da ake kira su al'arabu ba'ida wato larabawa na can can can can da a cikin larabawa wanda ke waɗannan ba su da wani labari a sun yi wuce labarin da alƙur'ani ya gaya mana su ne kamar adawa da samudawa larabawa ne amma ba su da wani tarihi ingantacce da ya gaya mana da in ya wuce wanda alƙur'ani ya gaya mana abubuwan su ne al'arabul ma'ida akwai kuma al'arabul ariba larabawa wato ainihin haifaffun larabawa wanda ke su larabawan sun amurka wancan na baya baya amma da kadar nan aka kusa kusa to a kodin da yake kabilu ne sanannu ne su majar larabawa ne irin su a haɓan da sauran to akwai kuma waɗansu larabawa ne irin su al'arabun kayanta larabawa waɗanda suka hau larabci saboda wata alaƙa ta yau ko ta ƙarƙashin nan ne a cikin jima'i da saboda lokacin da suka zauna lokacin da mahaifin shi ya kai mahaifiyarsa garin maka a lokacin nan maka ba su ba komai a wurin ya ajiye ai waɗansu mutane ko ƴan suka jiya su ne asalin larabawa su suka zo suka zauna a wurin suka roƙi bayan annabi Isma'il da ba su dama su zauna a wannan wurin. Ta ce to sharadi wannan wurin mallakan dana ne in kun yadda za ku zauna a matsayin za ku zauna a garin dana shi ne mai wannan garin babu ne. Ta ce inda wani garin ne babu ne saboda a ruwa wanda da can babu ruwa a wurin amma albarkan abin Ismail da abin Ibrahim ya samar da ruwa a wurin sai suka ce ku tunde ba ku ruwa za ku zauna a wurin kuma sun yarda annabi Ismail a lokacin yana da jami'i sun yarda wannan yaron naka shi ne shugaban wannan jami'i to sai suka zama su waɗannan mutanen su ne san san larabawa su ne al'adun ayyuka to shi kuma annabi Isma'il ai dan annabi Ibrahim annabi Ibrahim ba malaka ne ba ya rashi Ibrahim ne shi ya gani ko kowace ayyuka din da mai tsaye to amma kuma yanzu ya zauna da waɗannan sun tsagiyar larabawa da ka shi ma ba shi da wani yare da larabci to daga nan ne aka samu al'amuran da tsari ina amfani shi ne ne ke gaya maka cewa ko in shawa ne suna daga cikin kalilin larabawa larabawa kuma su ne zuwa annabi ismail dan annabi ibrahim kira da annabi allah da fata da yesu har yace ko yi sallallahu alaihi wa sallam amal bi an haifi manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a shekarar biwaye bi makkata an haife shi ne a garin makka fi shahar rabi'in awwal a watan rabi'in awwal mun sani cewa shekarar kiwaye ita ce shekarar da Allah subhanahu wa ta'ala ya fara shayar ya fara share hanya domin tabbatar da da'awa ta gaskiya har kuma da lokacin da Allah ya nufa ce ya karɓi kasa ya saukar da annabi ya saukar da littafi ai kira zuwa ingantaccen aƙida a kauda sadarci da munafiki a kauda sabon Allah a tabbatar da tauhidi da haske da imani a tabbatar da addinin musulunci a wannan lokaci Allah subhanahu wata'ala ya aiko rundunar da gare shi wanda ta rubuta abara hata wanda ya ce zai rushe da ke kawo wannan rushe da ke kawo da ya zo Allah ya zo rundunar da ya kashe kashe da shi wannan ya zama wato wata shimfiɗa ne wadda take nuni a kan albarkar da za ta ke bayan a shi ne ake karanta shekarar kewari kamar yadda wasu biyu ta ba mu da kai ta kai kuma ana rabuka bi amfani bi alaihi ta ake rabuki fadli wa akbar alaihi salam ba da bi sauri ne bi da rabuki fadli wa ja'ala muka abu ma'qul duka Allah ya yi wannan ne da kira da kwari domin wurin shawar zauna cikin dinkewa da haɗin kai da samun hukumi da yalwa da walwalar harkokin da suke yi fishi ta yi wa kai lokacin sanyi da lokacin zafi wanda idan suka samu wannan hukumi suka samu wannan daraja suka saka gare to a lokacin nan ana kuma da wata alashin da suka yi kuma da manzan Allah abin da ake so kare ya fi wata haɗin kai Allah ya afa masu mai kudin wa'ana da mai kudin shi ne ma yake biya masa an haji masa an da kuma sama da salama a shekarar giwaye a garin masa a kuma wata rabi da hawa haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam a wata rabi da hawa ijma'i malamai ba wani malamin kusan da aka ce cewa wato ya sa cewa an haji annabi ne a wata rabi da hawa a kuma shekarar giwaye kusan malamai sun yi ijimai a kan wannan kamar yadda yake malamai da dama sun kuma da wannan a cikin littattafan ya ce yau ma tunai an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar mutum al-muwafir kamfani a wani wata rai wanda ya gaji da shekara ta ɗari biyar da saba'in da ɗaya a miladiya shekara ta ɗari biyar da saba'in da ɗaya a gidayen miladiya. Tsara gidayen miladiya sun mana tsara shekara ta dubu biyu ne da ashirin da uku. To shi a nan kusurin a gidayen miladiya ya dace shekara ta ɗari biyar da saba'in da ɗaya na ɗari. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa kai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma wani abu ne wanda yake nafi ya tabbatar da babu wani sababa babu wancan babban cewa rana ne a kan nuna ne ya zo ana karfin wanda aka yi ta kake a cikin ranar da ke ya ce saboda a ranar da aka yi a kaga wannan yake faɗa yake za ka ba ku wata ba ba Allah ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ranar to sai dai inda matsala ne shi ne kai kwanan watan da aka yi annabi sallallahu alaihi wa sallam kwanan watan ba ranar ba ranar ne ranar ne wata gari wata uku shekara shekara biyu wani to amma kwanan watan da aka yi annabi sallallahu alaihi wa sallam to wannan babu wani kuma ke malamai a kai maganganu ne da yawa akwai waɗansu daga cikin malamai da suke cewa an mai ta annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar biyu ne ga wannan biyu akwai malamai da suka kuma suna da irin wasu bayanan da irin na hujjoji da suka dubanci akwai wanda suke cewa an mai ta annabi ne ranar takwas da wata na rabiul awwal kuma suna da irin nasu bayanan da irin na hujjoji akwai wanda suke cewa ranar goma ga wata akwai waɗanda suke shawara sha bakwai ga wata akwai kuma waɗanda suke shawara sha biyu ga wata za ka ke nan tun a nan za ka gane cewa shi ba shi ke fahimci ba ne wai ranar sha biyu ga wata ne ka ga nan akwai ma waɗanda suka fi akan cewa kamar ashirin da biyu aka yi kan da masu wata a ra'ayi na malamai sun kai komo a kan yanzu ne a kai kan amma dai maganganu mafi shahara mafi shahara wanda malamai suka karɓa a matsayin su ne gandu suna masu inganci kamar yadda ibn abdulbar ya kawo yana cewa an mai ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne a ranar takwas da wata wannan magana ita ce ta fatacciya haka imam ibn abdulbar ya kawo cewa takwas da wata ita ce ranar yadda kwashin da aka yi salama kuma wannan ita ce magana da zuciya amma shi a imam rufafi ya ce magana ne wani shahara bai kowa ta wasu mata amma wata ta shahara ita ce an haika da ne ranar shafi da wani a dai a ala'ayi hali mu a nan za ka gane cewa waɗanda suka ɗauki mawuni a matsayin an haika da ranar shafi da wani ba kawai da ciki da yawa kawai da ita ba shi malamai kowa da irin nashi bayani da irin nashi madogara da irin nashi abin da tun da nashi ke so ya ce an haife ni ranar da ba da kamar yadda ce an haife ni ranar to nashi da zai an haife ni ranar sha biyu ba to ka ga wani yana nuna maka cewa wato wannan tarihi yana da nafasu na tarihi ya ce wasu ya zama ma alaihi wa sallama وله من العمر ثلاث وستون سنة وقال صلى الله عليه وسلم يا رسولنا الشيكارة تسنده منها تذكي شكرنا تسنده أربعون قبل النبوة يا قوم شيكارة أربعين سنة قبل النبي وثلاث وعشرون نبيا رسولا يا قوم شيكارة أشرين يبقوا ينا النبي أمم نبئ اقرا يا طمع النبي لوقت ان الله سبحانه وتعالى اقرا باسم ربك daga lokacin da zuwa ne saboda lokacin lokacin da Allah ya faci ya yi manzon Allah wani ya ba shi annabtaka sai Allah ya sanya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wato wato ya zama yana kyamun ya shafi ne da mutane sai aka sanya shi koyayyar da kebewa sai wannan ya ba shi dama sai ya rika fita daga cikin garin maka yana zuwa bayan da ya shiga cikin sai ya je sai maka da yana zaune a cikin yana cikin sai aka mallaki Allah inda a wasu babu Qur'ani babu hadisi babu sallah babu gudu za ka ba wata bauta yake ta musamman amma dai Allah ya tsaka shi ilham yana cikin tunani mai kyau na zartaccen tunani yana cikin shi a kan duniya da hadisin da ke ciki da irin waɗannan abubuwa shi ne ma'anar ya kan annan da ya ba su hadisi bukari wanda na da ayyuka yana bauta wani bauta ne bauta ne na tunani a kan halittun Allah yana tunani a kan ɗakin Ka'aba da irin al'ummar lafiya da aba da irin wadannan abubuwan da ke da alaƙa da alaƙa da wanda yake dama sun suna da tsarsalar bayanin addinin da ke wani amma ya illa kallon shi ke ba mu wani shi yasa yana da akwai kukai idan ya mutakin da aba ya ga ana tawaki da kuma ana kujera da kuma ya kan ce ya Allah na kallon na abin da ke kariya ne amma ko ba su a yi da yin bauta maka da sarari amma ya Allah ina tabbatar maka ni ina tabbatar da ke wani wannan duka ba ya ko Allah sallallahu alaihi wasallam da ke yi in ya da ana bauta da kuma ya karɓa bayanin da ya zama da kariya ne amma su ya zai kwanta maka bauta ta tafiya ni ma ba su amma ya Allah ina jaddada maka cewa ina da tabbata da yawa maza na ya tsari na zuwa uku yana tuntuntun a kan to a wannan lokacin ne sai Allah ya karɓar mishi da yawa to a wannan lokacin ya zama ne daga lokacin da aka karɓar mishi da yawa ina ayyukan ya fara da kuma wajen tallafi fara har yanzu a cikin ya tsaya to a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama ne وأرسل بالمدثر يا كما سوما لم حتى لنفس الأكبر من الكون المدثر سوى لنفس الأكبر من الإقرأ باب وصف أخي ذلك تسوى الله أما لوكس الأشياء أيها المدثر قل فأنت من كيف قال وقت كنت لا يقوم الله ذاك يا جماعة الذي تسلك يصبر من الإقرأ يا تمام الروح تنزيل صوت الرضا لصوت المتكبر قال يسوع ولد المرأة غير ما يكون سليم الشمال وهاجر الى المدينه اما قيام الرضا الى المدينه فاخذ الله بالجبارة عن الشرك فضلت قد ان لا يكون ليس ولي فضلت قد ان لا يكون لي شيء كركتي لقوة وأكل من شرك ويدعو إلى التوحيد بكرة واحدة أقل على هذا عشر سنين يرقى مشركها حكومة بايع ولد في مكان أكون ذلك في أكل شركة يقوم كرة واحدة duk da kake cewa ana kai da wannan kuma yana magana a kan jirka da yake da tsaftace bukata da samun ƙarfafaffun halaye shi ne idan ka kalli wurin masa za ka ga waɗannan abubuwa a wannan kuma manyan yana zuwa da wani tsoron ruwa a kan shirka sai kuma kirki a ɗaiɗaiku da halaye saboda idan kana da tsayawa sai ka zama mafi cika wurin yawo da sannan da wata da duk iya can abin da suke kira zuwa da shi amma sai zama ka tsaya kaushin hali ka faye zalunta mutane ka faye isa da mutunta duk iyakan kadin da tare da za a faye kayan amma in ya zama ga abu ne mai kyau kadin da yana kyau tsarkakakkiya tsarkakakkiya sannan sai kuma ga kyakkyawa wanda ya yi to zai saurin karbuwa a cikin shi ka kuma wani maka manyan manyan da kamar yanzu malam ce وبعد الحشر قال شكر قوما من القرآن أريد به إلى السماء في الله يمشي من جهات الوطن كما قلت أخوي على الإسراء والإيراد معنى الإسراء بشيء سجاة في البيت معنى الإيراد بشيء حوالا لكن إذا أمشي أي من إيراد من الله فأنا نجم أم أول شيء سماء لو كنت تكتبين هل يمكن أن تكتبين yake karfi da rabin masana yake suka gana da Allah subhanahu wa to wanne da ake kira da shawara wannan ya faru ne a bayan shekara ta biyu bayan shekara ta biyu sai aka yi shawara da shi zuwa sama wa kori ba ta daidai sarwa ta sama aka fara da wata sanarwar da ya wasu lafi makata salama nina ya yi sallah a garin maka a matsayin fahimta shekara zama baya da sanin da shago ya yi sallah a garin maka a matsayin farilla shekaru wa ba'a da ha umira da hijirar da ya bari to bayan ya samu shekara uku yana sallah a garin maka sai aka umarce shi ya hijira da yin mutum sallan mutum maka bin madina lokaci lokacin da ya samu ya zauna ya rasa a garin madina umira a yi wasu ke shari'ar islam to a lokacin nan ne kuma da aka shaka da jami'a sauran shari'ar musulunci مثل الزكاة والصيام والحج كمن زكاة كأصل كحج كجهاد والعقائد كشرع صلى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهم وجبشن أن يكون كدعوة قوة أولى maimakon a ce annabi kawai to kowa ma sai ku kula da ikon matsayin ga killa killa da kwanciyar kwace da kuɗin wa zai yi zalika waɗanda ba su ba a saba da ta ta kasar kuri ya samu shekara goma kuma yana fata a wannan wa ba a da bayan ya kama da mai shekaru shekara goma yana zuwa da kuri da tsotsarwa a kan shekara da jasa shekara uku kuma an fada da sallah shekara ya uku an kuma zo madina ana aiwatar da sallah ga kuma azumi ga hajji ga zakka ga jihadi ga wani ga wani an samu shekara shekaru nawa kenan shekaru ashirin da sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ne ke cewa bayan wannan kuma mu wasu sallallahu alaihi wa sallam daga lokacin nan manzon Allah kuma sai ya kawara zuwa da Allah ya koma zuwa da Allah amma wadiyin baki addinin musulunci yana nan a wanne wa hada dinu kai wannan ma ne da sai da addini addinin annabi sallallahu alaihi wa sallam la khaira illa dalla ummatu alaihi babu wani alkhairi ba sai dai da manzon Allah shi ya kanta al'umma ko wani jama'a wala shar babu wani shari illa ya zara amin ba sai dai da manzon Allah ya kora ta da al'umma ta da gare shi هو خاتم الأنبياء والمرسلين شيء نسأل شيء شتمكن أن نراد من ذلك الأمر لا نبي بعده باب ولا أمر يسير بايع النبي صلى الله عليه وسلم دون من يسير شيما النبي بايع النبي wannan makaryaci ne kuce ne masharfarci ne kuma kuncin sakita wa kada ba aka kwallo irin na kitafa Allah ya aiko shi ne zuwa da mutane da baki daya in aka ce mutane da baki daya ana nufin na farkon ku na ƙarshen wato sauran annaba ba su zanci a ta aike shi zuwa da kalilan kamar annabi Musa annabi Isa da Allah ya zuwa da bani Isra'ila amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam da larabawa da turawa da asha da mutanen fata da mutanen asiya da mutanen yawa duniya ce ga baki daya ba mutane kaɗai ba har da aljannu ba kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya wata rabba ba ba a sannan Allah ya farlanta akan al'ummar sa wajibi ne a masa aljini wa ke akan aljinu da mutane ba wa man afa'ahu دخل الجنة هو اللي شرع يدخل الجنة ومن أخطأ دخل النار عندكم يتابع مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرع wannan da shi na farko ke sai ma da ce wa kula ta kuma a takaicen takaitawa ne rukun abin da muka kare Allah suruta lalle darsa wa fawaida da fa'idoji wa riba da ababen lura wa riba da ababen wa'azi fi hada al-maqam kathira suna da yawa abubuwan da zamu kuka da wannan babin da muka wuce minha daga cikin da abu farko inna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam iyyaru min iyyaru min iyyaru lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ba kafi cikin zaɓaɓɓu cikin zaɓaɓɓu wato sai da Allah ya tanka ya rere ya tsaftace sannan ya zabo tsaku mafi nagarta mafi amfani mafi alkhairi sannan Allah ya da annabi sallallahu alaihi wasallam وهو أفضل الناس النبي شيني مكي كم متعني وخير نسبا ثم مكي الخير هو النسبة وأرجو العالمين أقلا شيء قوة حديثة خير منزل وأفضل الخلق منزلة في الدنيا والآخرة شيء قوة حديثة درجة أولي الله الدنيا درجة وأرجو أن ذكر ذكر شيء يكون يتسام أنبط ديوة صلى الله عليه وسلم كل في أفضل ذلك بأن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأكثر الأنبياء أتباعا يوم القيامة ومشيت قوة يوم مديانا من تشهد القيامة درس النبي كلام أنصار الشيء إن إقامة الاحتفالات بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ينبغون هنا shawararsa domin mu bi da annabi sallallahu alaihi wasallam kullu an a kowace shekara bil yawmi thani akar min rabiul awwal bi da'atul munka cewa a cikin ranar sha biyu ga watan rabiul awwal wai ranar da aka yi annabi kenan ita hukunkuna ana maulidi yace to wannan bid'a ce a dinki لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك في حياته ومن قال الله صلى الله عليه وسلم بأيدة أن الله أيضا ولم يفعله الصحابة من بعد رضي الله عنه صحابي وأبان كل كتب يأتي مقرسين أبطل يجاد موقف أبو الله وهذه السلمة كل جاء كل من عائشة كل لفاطمة kowai daga cikin sahabbai makusanta ko mangisanta ma ya ce to gobe mu tara mai bikin suna ba da manzan Allah ta ba wannan inda a ya ce wadda ta yi kuma zama da misali da kohori ko kwabbala haka nan ma ta yi waɗanda suka zo a waɗannan karnona wanda manzan Allah ce kai wannan su karnu sun mallabe ne yunan sun mallabe ne yunan babu waɗanda suke shawo akan wai mawuyin annabi sallallahu alaihi wa sallam ومع ذلك فإن الحديث عن ميلاد النبي في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول لم يزن kuma ka sani cewa ma ai mun karanta a baya cewa tabbatar da cewa na yi shafi da wata to malamai ma ba su tabbatar da wata wa inna ma hiya khilafu akwai sabani wa hatta law walau sabata kai wa dauka ma ya tabbata cewa nabi ya zo ya ce an haife ni ranar shafi da wata wa dauka to falyasfal bihi bid'atun wa ayyun mawjudin ma ne bid'a ne lima ta kaddama ko da alayhi bid'a sahabban ba su yi ba tabi'an ba su yi ba tabi'an tabi'i ba su yi ba sai a karni na hudu bayan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara kamar ɗari uku da kusan sittin da wani abu a lokacin da ne aka fara wannan bid'a ولقوله صلى الله عليه وسلم ومدى من الله صلى الله عليه وسلم إلى كل سوى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس له فهو ربي سوى الذكر ولا سوى الأمر الأدين والجزاء سهر بشيء وهو رجل حميد حسن الآية وفي رواية أو رواية من أمر عملا ليس عليه أمرنا فهو رجل سوى الذكر ولا العبادة بعمرك شيء annabi ce ko huwa rabbu Allah mai da mu da kayansa kuma za mu aje shi wa irin cikin wani da ba darasi na karshe na uku inna wa fi fadl nabi sallallahu alaihi wa sallam ke da awasi da tauhid babban aikin annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ne da'awa zuwa ga tauhid wa inqadin da mun gudu wani shirki ila nuri tauhid da kuma tsamar da mutane daga duhun shirka zuwa ga mutan tauhidi wannan gudunma da manafi daga duhu ko dubbai na zulubai da faru wa sai'a ila nura fa'a nura fa'a zuwa ga haske na da'a da Allah subhanahu wa ta'ala wal a'mal salihat da kuma haske na kyawawan ayyuka wa min al-jahil ne fitar da mutane daga jahilci ila al-madalma zuwa ga ilimi ko kuma sanin wa ilimi da kuma ilimi ba za ka yi ila jalla kuma wa ayyuka da aka ce dai ba mu wani alkhairi ba su da manzan Allah shi da ta al'umma zuwa gare shi wala sharra ya harba amin babu wani sharri da kuma shi da manzan Allah ya korata da al'umma daga gare shi wannan shi ne darasi na farko a wannan littafi kuma ne da za mu sa da izinin Allah da fatan abubuwan da muka faɗi na daidai a kan gaban mu da ciki abubuwan da muka kwarakwarai Allah shi yafi Allah ya tsara wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tsira da aminci Allah ya kara maka ɗaukaka da daraja Allah ya kara maka kima da matsayi mu kuma Allah ka cika zukatan mu da san Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka zuka ka azurta zukatan mu da gaɓaɓɓan mu da harafan mu da aikace aikace da kai bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka rajin akan turban ya Allah ka rajin akan shiriyar ya Allah ka tura mu akan hasken ya Allah ka sanya ɗabi'unmu da aƙidunmu da ibadunmu da mu'amalolinmu su zama tamkar irin na a ranar ƙarshen da kiyama ka sanya makomanmu ya zama tare da su sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam da ke gare su subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka